الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ta'ala da ya sake hada mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na Uthman bin Affan domin gabatar da karatun Alkur'ani mai girma wanda a yau muna 20 ga wannan wata mai albarka wata Ramadan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda ya dace da 30 ko 30 ga watan uku shekara ta 2024 a jiya mun tsaya na ƙarshen aya ta 31 daidai yau za mu tashi farkon aya ta 32 wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahida bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يقول وقال الذين كفروا kafirai suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da alqur'anin da Allah ya sauka mushi laula nuzila alaihi alqur'an jumlatan wahida me ya hana a sauka mushi da alqur'ani jumlatan wahida a lokaci daya kuma gabaki daya Allah ya ce kazalika mun saukar da shi ne daki daki kadan kadan linusabbita bihi fu'adaka domin mu tabbatar da zuciyarka ya kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa rattalnahu tartila sanan kuma mu karantar maka da shi matukar karantarwa fadin Allah ta'ala cewa wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi qur'anu jumlatan wahida da yake su suna da gajeren tunani kuma sun makabce da kiyayya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma adawa su da addinin musulunci suke ta dan me yasa za a ce yau a saukar da aya biyu wata ran sura ɗaya wani lokaci zurubu'i ɗaya wani lokaci aya goma inda da gaske ne ana so su yi imani a faɗa su kenan to milli ana saukar da ƙur'ani ga baki ɗaya su karanta shi amma a ce muna jira sai wani lokaci an saukar milli ana saukar da shi ga baki ɗaya hikimomin saukar da alƙur'ani Allah ta'ala ya ambaci ɗaya a wannan a wannan ayar a wasu ayoyin kuma ya ambaci hikimar saukar da alkur'ani hikimomi masu yawan gaske me yasa Allah ta'ala bai saukar da shi ga baki ɗaya ba me suke nufi da jumlatan wahida a taura Allah ya saukar da ita ne lokaci ɗaya ina ba zan fahimta injila lokaci ɗaya zabura lokaci ɗaya amma alkur'ani Allah ya saukar da shi ne munajjaman bangare bangare Allah ya saukar da shi a tsawon shekara 23 sai Allah ta'ala ce ka zalika linsabbita bihi fu'adaka domin mu tabbatar da zuciyarka mu kwantar ma da hankali zuciyarka ta nutsu sannan ko mu saukar da shi ne kaɗan kaɗan Allah ce wa rattallahu tartila domin mu karantar da shi matuƙa karantarwa a ciki aƙalla akwai hikima guda biyar cikin saukar da alƙur'ani kaɗan kaɗan hikima ta farko ita ce abinda Allah ta'ala ya faɗa linsabbita bihi fu'adaka duk lokacin da matsi yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tsanani makiya suka dame shi sai Allah ta'ala ya sauka mushi da ayoyi a cikin alqur'ani da za su kwantar mushi hankali kaga ni nusabbita bihi fu'adaka duk lokacin da makiya suka karyata shi shi kuma ya sa abin da ya zo da shi gaskiya ne ya samu damuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya saukar da ayoyi da zai ba shi labari wasu annabawa waɗanda suka yi da'awa sama da tsawon shekaru nashi kuma aka karyata su suka yi haƙuri da ƙarshe suka ci nasara wannan yana tabbatar da zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika li nusabbita bihi fuada hikima ta gaba annabi sallallahu alaihi wasallam zuwan mala'ika jibril yazo da ayoyin alqur'ani yana sauro mai zan mishi a matsayin doke kewa har wata rana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kewar mala'ika jibril ya jima bai zo ba sai ce mishi me zai hana ka rinka zuwa ko da baka kawo wahayi ba ka rinka zuwa domin mu rinka gaisawa sai mala'ika jibril ya ce ai mu nan da kake gani ba ma zuwa duniya sai an aiko mu sannan kuma ba ma zuwa da wani abu sai da umarnin Allah Allah ta'ala ya bayani cewa wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina zalika wa ma kana rabbuka nasiya ba ma zuwa ba ma saukowa duniya sai da izinin ubangijinka kuma Allah ne yake umarta mu mu zo sannan jinkiri da aka yi Allah bai manta da kai ba wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka baya mantuwa gami da kai bai manta komai barantara kai halitta da tafi kowace daraja a wurin Allah ta'ala ita ce shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan abin da suka kasa ganewa alqur'anin nan ba dukkanin shi umarni ne da hani kadai ba akwai abubuwan da suke a cikin alqur'ani amsoshi ne na tambayoyin sahabbai akwai kuma amsoshi na tambayoyin makiya akwai wafdu najran wai gari a kira suna najran wata tawaga ta taso daga najran ta zo wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke neman su mushi tambaya ta ƙure suka ce idan kai ka ce annabi isa ba dan Allah ba ne muna so ka gaya mana dan waye kai dan wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sunan mahaifina abdullahi ya ce shi fa annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi bai ce komai ba sai Allah ta'ala ya saukar inna masala isa inda mahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun misalin annabi isa a wurin Allah yanda Allah ya halicce shi ba tare da uba ba ka masali Adam kamar yanda Allah ya halicce annabi Adam ne ba tare da uba ba da haka in duk wanda baya da uba baya da mahaifi dan Allah ne dan nisa ba fa cewa annabi Adam dan Allah ne kuke cewa annabi Isa shine dan Allah abin da yake kowa mamaki na shine a samu wanda ba uwa ba uba shine wa annabi Adam amma wannan an sama haife shi kuma ya zauna a ciki ko aka yi naku da shi aka haife shi amma shi wannan gashi ba uwa ba uba bai zama abun mamaki ba ba ku danganta shi ko ce dan Allah ne ba sai wanda shi dan ku san waye mahaifin shi baban shi ba inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Allah ya halicci annabi adam daga ƙasa sai ce mai ya kasance sai ya kasance shi ma annabi isa alayhi salam kalmar kun fayakun ce ta samar da shi amma ba dan Allah ba amma shi Allah lam yalid wa lam yulad kuma sai Allah ya kalubalanci masu cewa wani dan Allah ne yahudu sai uzair dan Allah ne kristoci sai annabi isa dan Allah ne sai Allah ta'ala ya ce ku tambaye su anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba ta yaya za a ce Allah yana da da alhali masu cewa Allah yana da da ba sa cewa ga matar Allah akwai mai faɗi wannan babu mai bai tun da basu danganta mai mata ba basu danganta mai iyali ba ta yaya su danganta mishi da ina ba da fahimta to shine Allah ta'ala hikima ta uku shine abubuwan suna zuwa ne domin ba da amsa game da wasu abubuwa da suke faruwa wasu ma za su wasu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ta neman da gaske ne shi annabin Allah ne ko ku a shaci fada yake yahudu sun san cewa ba wanda ya san inda rai yake a jikin ɗarin sai Allah har yanzu ba wanda ya sani ana cewa dai in aka cire kaza mutum zai mutu amma rai ba wanda ya san inda yake suka zo suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya a jikin mutum yaushe ina rai yake a ina rai yake annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ku je ku zo gobe zan ba ku amsa sai mance kalmar insha Allah gobe suka zo wahayi bai sauka ba yace ba yi min wahayi ba suna jin daɗi sun kure shi ya sake ce musu ku zo gobe gobe har sake dawowa Allah ta'ala bai kaddari ya cire kalmar insha Allah ba ana uku annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce gobe ku zo insha Allah zan ba ku amsa sai malaika ya zo mishi wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila yahudu suna tunkahu da ilimi suna ganin sun kware sun kware sun kware manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun mai tambayoyin da baya da amsa sai Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka anir ruh suna tambayan ka gami da rai a ina yake wani ruhu min amur rabbi ka ga musu cewa rai yana daga cikin al'amuran ubangiji na wanda yake banta da sanin shi shi kadai san ina rai yake kuma kuma da kuke tambaya a kuke jin daɗi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila abinda aka baku na ilimi kaɗan ne idan ka haɗa sanin da Allah ya bawa mala'iku da aljanu da mutane game da sanin Allah ɗan kaɗan ne Allah ta'ala ya raba to shine Allah ta'ala ya ce kazalika linusabbita bihi fu'ada da a ce an sauka da alqur'ani sai su karanci alqur'ani nan kamar kire sai su duba me babu a ciki sai su yi wa annabi tambaya haka ne to amma sai Allah ta'ala ya saukar da shi munajjaman mufarrada kaɗan kaɗan aka rika saukar da shi idan suka yi tambaya sai a ba su amsa sahabbai sun sha zuwa su tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da mu'amala da ta shafi tsakaninsu da iyalinsu Allah ya ce wa yas'aluna ka anil mahid qul huwa azal fatazilu nisaa fil mahid da haka da alqur'ani yazo sai yazo kadan kadan sannan kuma Allah ta'ala yana saukar da alqur'ani ne da bayar da isa ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai kunci da ya kai kunci ga sahabbai har sai da kai idan idan su khabbab bin al-arat da sauran sahabbai waɗanda suka sha wahala game da musulunci suke cewa ya rasulullah ala tastansir lana ala tud'u lana ya ma'aikin Allah ala tastansir lana ba za ka nema mana annasu ba taimakon Allah ba za ka roki Allah ya taimake mu makiya sun dame mu ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya saukar da aya ya kwantar wa annabi da hankali su ma ya kwantar musu da hankali Allah ta'ala ya ce am hasibtum kaga yanzu ba am hasibta ba aka ce am hasibtum ku sahabbai kuna tsammani an tadkhulul jannata ku shiga aljanna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum alhali abin da ya samu mutanen suka gabace ku bai same ku ba kama an ce me ya same su Allah ke masatu min ba'sa'u wad darra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah Allah ya ce ala ku saurara inna nasrallahi qarib sabai da suka ji wannan sai kowa kwanta suka hankalin shi kwanta suka ce insha Allah Allah zai taimake mu abu na ƙarshe Allah ta'ala ya ce mun sauka da alkur'ani ne daki daki kadan kadan warattalnahu tartila domin mu karantar da kai shi karantarwa asali alkur'ani idan ya sauka annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaugawa mala'ika jibril idan ya kare aya ya dauko aya yana yi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi sai Allah ta'ala ya ce a la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana la tuharrik bihi lisanaka kamar gaugawan motsa halshenka domin ƙoƙarin koyon karatun alƙur'ani Allah ta'ala da ƙashe ce inna alaina jam'ahu wa ƙur'ani mu ne muka ɗauki alƙawarin tattara maka alƙur'ani a cikin ƙirjinka wa ƙur'anahu ai wa qira'atahu kuma za mu koya maka ya za ka karanta alƙur'ani da alƙur'anin nan zai zo ga baki ɗaya to da sai yau annabi ya zo a koya mai rubu'i gobe a koya mai sulusi jibi haka da sauransu amma sai zama mala'ika ne yake zuwa daga ya koya mishi kai tsaye ya haddace sabai da ya karanta musu kai tsaye sun haddace akwai ranar da aya ta ƙarshe tana sauka alkur'ani akwai wanda cikin sabon shi hafizi domin duk abin da aka karanta musu bai manta annabi sallallahu alaihi wasallam yana gudun zai manta Allah ta race in sanu quri'uka fala tansa sai ce illa masha Allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa sanu quri'uka mu za mu karanta da kai alkur'ani Allah ce fala tansa ba za ka manta ka kwantar da hankalinka shi yasa ya tabbata a cikin hadisi cewa duk shekara a cikin Ramadan mala'ika Jibril yakan zo tun farkon wata suna karatun Qur'ani da shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta Annabi ya karanta ya karanta Annabi ya karanta kafin watan ya kare sun sarki alqur'ani iya lokacin nan amma shekara ta ƙarshe da Annabi zai bar duniya sai da suka yi mudarasa alqur'ani su biyu sai da suka yi sabka biyu a wannan shekara domin ajalin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci ya kusa annabi sallallahu alaihi wasallam a da sabka ɗaya ake amma da yake lokaci ya kusa sai zama sabka nawa akai sauka biyu Allah ta'ala ce wa ratallahu tartila mun zo maka da alqur'ani daki daki ne dan mu kwantar ma da hankali sannan kuma mu koya maka karatu shi sai Allah ce wala ya'tunaka bi masalin wala ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الله تعالى ولا يأتونك بمثل ba za su taɓa zuwa maka da wani misali domin su ƙure ka ba ko su yi ma wata tambaya ta ƙurewa illa ji'naka bil haqqi face sai mun zo maka da gaskiyar lamari sai mun zo maka da amsar da zaka ture abin da suka zo da shi wa ahsana tafsira da kuma kyakkyawan bayani at-tafsir shine al-bayan duk abin da za su zo wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi na su kure annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce illa ji'inaka bil haqqi sai mun zo maka da amsa ta gaskiya domin ka ture wancan kalubalen suna kalubalanta annabi sallallahu alaihi wasallam da abubuwa daban-daban wani lokaci wasu malamai suka ce wala yatunaka bi masal ai wala yusifunaka bi wasfin ba za su taɓa siffanta ka da wata siffa ba sai mun zo da hujjar da za mu ture wannan abin da suka zo da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani nan da ya zo da shi wani lokaci su ce annabi sallallahu alaihi wasallam mawaki ne wani lokaci su ce boka ne Allah ta'ala ya ce wa ma huwa bi qawli shayir qalilan ma tu'minu wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun su ce mawaƙi ne annabi sai shiru sai Allah ta'ala ya ce wannan ba maganar mawaƙi ba ce maganar Allah ce yake isarwa ya kama zukatan mutane ya mallaki mutane ya yi kaza ya kaza wannan boka ne Allah ta'ala ya ce alƙur'anin da ya zo da shi ba maganar boka ba ne don haka shi ma ba boka ba ne da ƙarshe dai Allah ta'ala ya ce gaya musu wasu su ce boka wasu su ce mawaƙi wasu su ce mai makarici wasu su ce shi ne ma mahaukaci tsari aka yi mishi sai Allah ta'ala ce ga ya musu kul inna ma a'izukum bi wahida an taqumu lillahi mathna wa furada summa tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna Allah ce ga ya musu inna ma a'izukum bi wahida ina nema abu daya a wuri an taqumu lillahi ku tsaya dan Allah ku yi tunani dan Allah mutum biyu su koma su dubi rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi sannan wani kuma in ya koma gida shi daya ya koma ya ta tunani Allah ya ce in dai kun tsaya ne dan Allah kuke bincike gami da al'amarin manzon Allah sai kun gano cewa ma bi sahibikum min jinna annabi sallallahu alaihi wasallam babu hauka tare da shi abinda yazo da shi ba hauka bane kuma shi ba mahaukaci bane domin suna gaya haka ne ita hauka tana da wata matsala ɗan uwa idan aka danganta ma ita aikin ka ne kawai zai warware abinda zai kubutar da kai shine aikin ka daga wani yazo ce ku zo mu kama wani ya dan samu tabin hankali dan kana ta rantsuwa da Allah kana ta da hankali ya wallahi ba wanda zai saurare ka shiru zaka yi in aka tayi da kai ana kiran sallah sai ka ce lokacin azhar yayi a kama da mutane a wannan sai ce anya wannan ko eh ta hauka tana da wannan matsala a hankalce ne a aikace amma dan ka ba za ka ce ba kai ba ma ku ci mini ba mu saurara ka to mafi illar abin da suka danganta wa annabi sallallahu alaihi wasallam abu biyu su danganta mai bokanci su kuma danganta mai hauka idan aka ce wani mahaukaci ne za ka saurare shi ba za ka saurare shi ba to da wannan suka yi ta yi kuma abinda zai ba ku mamaki labewa suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana karatu tun a maka da abu sufiyan da abu jahal da abu lab da wa duk manyan mutanen da ka sani za su zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan katan gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah cikin dare ko yana karatun qur'ani sai su kara kunnen su suna saurare amma kuma da sai sai sai mabiyansu saboda kiyayya ka kuje wurin shi mahaukaci ne ran nan me ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare karatu sai suka watsi hanya sai ta hada su abu sufyan ya gamu da abu lahab suka kara da suka haɗu da abu jahal shi ma wancan an kare kwana suka ce ku tsaya wai jama'a kai daga na kake wannan haka yace nan ne naje kai da mara lafiya amma kai daga na kake yace ni ma mara lafiya naje kai da ya ce waye marar lahin nan da ƙarshe suka ce kun saura ba yi wani ni dai zan gama gaskiya daga gidan muhammadu miki na biyu ne ina sauraron kafin ya ce ni ma gaskiya da ake miki ya ce to kun san mabiyan mu suka samu labari za su muna tawaye kai tsaye kuma za su bi shi me mafita ka ce mafita shi ne kan mu ƙaru zuwa to mu yi alƙawari wancan ya rantsa da gunkin da yake bauta cewa ba zai zo ba yana tsammanin wancan da ya rantsu gaskiya yake shi lokacin da ya rantsuwa a zuciya shi ƙarya yake shi ma wancan haka shi ma wancan haka goben shi wancan yana tsammanin wannan ba zai zo shi ma yana tsammanin wancan ba zai zo sai suka sake hadiya shi sa Allah ce wajahadu biha wa saiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun yi inkarin alqur'ani ne amma har a zuci sun sa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kun sa abinda Abu Jahl ya gani da wani zo ce mai abu jahal wannan magana da muhammadu yake gai anya ku ba magana allah da shi me zai hana mu bi shi amma kai na ga kafi mu dagewa wurin adawa da shi sai ce gaskiyar magana abin da yake faruwa shine da gidanmu da gidansu muna takara akan shugabanci sun ci yadda masu zuwa aikin hajji mu ma mun ciyar sun ‘yantar da bawa mu ma mun ‘yantar sun ba da taimako mu ma mun yi ba wani abu da suka yi na bajinta da za a ce sun yi wannan ba mu yi ba muna kankan da su kafarace ni hali har sai da muka zamanto kamar dawakai da suke tsere kansu ɗaya kuma ana tafiya an kusa zuwa inda za a yace kawai sai wani ya bayyana daga cikin su yace wa fina rasulun yatihi al-khabaru min sama a cikin mu akwai manzo wanda wa'ayi yake zo mishi daga sama mun yarda Muhammadu ba makareci bane kuma wahayi yana zo mishi amma matsalar idan muka yarda da annabtaka shi ai mu mabiya ke da yansu girman mu ya fadi yanzu gwanda su tsaya da girman su a duniya girman ya fadi a gaban Allah sama da a ce sun bi manzo Allah alhali sun san gaskiya yake kuma kusa abin da ba ku mamaki ba kuna ganin wannan wata ce ba kowa ya san wannan wata ce kuma abin da bai dace bane amma wallahi har yanzu ana yi akwai mutumin da za a ce wani abu kaza da ya faru me ya faru a ba ni bane ko ba ni da labari ko ba hannu na ci in uwa ne akwai wanda za a ce za a sa qur'ani sai ce muna shirya sa wani maganar nan takawa zai ce da kunyar duniya gwanda ta lahira har yanzu ana gai ko ba gai ka san mai gai wanda bai san lahira ba ne kunyar duniya wa kunyar mutanen abuwansu kunyar mutanen garinsu kunyar mutanen ƙasarsu amma lahira za a karo tun daga annabi adam alaihissalam har ya zuwa 'yan garin naku wanda kake jin kunyarsu yanzu wasu ma sun aro adadin wannan kuma ai Allah ta'ala shi ya fi cancanta ka ji kunya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa istahyu min Allah haqqal haya na ku jama'a ku ji kunyar Allah matukar jin kunya in zaka ji kunyar mutane yana da kyau kunya sufa ce mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yace li kulli ummatin khulqa wa li kulli ummatin khulqa wa khulqul islam al haya kowace al'umma da ka gani kowace shari'a da ka gani suna da ɗabi'ar da aka san su da ita annabi yace wa khulqul islam al haya abinda aka san musulunci da shi shine kunya in ka ga musulmi duk bautar Allah shi in dai baya da kunya to ba musulmi kwarai bane haka annabi yace idza lam tastahi sai ce ni kwasna ba shi in dai ba ka da kunya to ka aikata duk abin da ka ga dama da ka ji mutum yana cewa ba na kunya kowa to ka tausaya mushi annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhaya'u khairun kulluhu alhaya'u kunya khairun kulluhu ga baki ɗanta alheri ce in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to amma me ya kunya shi ne malamai suka ce wata ɗabi'a ce da za ta hana ka yin abin da za a ce wani bai kyauta ba ita ce kunya to kunyar Allah ita fi kowa ta fi cancanta kowa ya ce to a nan da Allah ya ce wala ya tuna ka bi mafali ba za su taɓa zo maka da wani abu nan ƙalubalanta ka ba illa ji ina ka bil haƙi face sai mun zo maka da gaskiyar al'amari bi ma'ana sai mun zo maka da abin da za mu tabbatar da kai akan gaskiya kake wa ahsana tafsira da kuma mafi kyawun bayani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a shekara ta goma bayan a aiko shi kafin hijira da shekara nawa kenan da shekara uku da aka yi isra'i da miraji da shi da ya zo ya gaya mutane maka cewa an yi isra'i da miraji da shi mutane maka sun san cewa daga makka zuwa falastini tafiya ce ta wata ɗaya a raguni tafiyar wata ɗaya a raguni shi kuma jiya da magariba ma suna tare da shi kuma ya ce musu ya je ya dawo tafiyar wata nawa kenan wata biyu amma kuma a dare ɗaya suka ce ba gaskiya ba wasu ma suka ce muhammadu ne wannan magana da ka gai tsakaninmu ne a barta tsakaninmu ko mu gawa jama'a ba sa annabi bane wannan wai tsakanin mu ne irin magana a barta nan ko mu ga yawa jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ga yawa jama'a Allah ya tafi da ni ya kai ni hannaye wa annabawa limanci sannan an je sama ta daya kace ba magana sama ta daya ba mu yanzu magana daga nan zuwa baitul maqdis mu ga yawa jama'a annabi ya ce ku kai akwai wanda ba ya zo da gauga ya isko sayyidina abubakar lokacin da annabi yake bayar labarin sayyidina abubakar bayar sai ce suka kira da shi kun san mai asalin sunan sai na wakar eh me sunan shi a sunan shi abdullahi sunan baban shi da ya fi shahara abu kuhafa amma sunan baban shi usman sunan abubakar siddiq na gaskiya shine abdullahi bin usman shi asalin sunan shi suna zuwa suka isko sai na abubakar suka ce yawwa mutumin naka ko ta magana da ya gai ya ce wai jiya da dare ba kadan shi ba garin da ya ce wai ya ce an je baitul maqdis da shi wai har ya dawo garin nan suka ce kai da kake gaskanta shi a duk abin da ya faɗi a nan ma ka gaskanta shi wannan ma ka yarda sai ya ce ni abin da yake so tsakaninku da Allah ya faɗi suka ce tabbas ya faɗi ya ce gaskiya ne ya ji ba sai ya ce daga wannan daga nan ake kiran shi da suna as-siddiq mai gaskantawa mai gaskiya mai gaskantawa shi ba bakin annabi ya ji ba tunda aka ce tsakani da Allah annabi ya faɗa ya tabbata kan ya sai suka ce to mun ji muna so ka sufanta muna sun san cewa wata hikima kuma ta ubangiji ku lura ƴan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa yankin sham amma annabi bai taba zuwa palestine ba bai taba ganin baitul maqdis ba sai bayan lokacin da aka isra'ila miraji da shi da ya taba zuwa yake bada labari sai a ce tsohon labari to bai taba zuwa ba. kuma sun sun bai taba zuwa ba sai ce to sifu lana siffanta mana masallaci ba ka yi sallah a cikin ayi siffanta mana shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba su labari a wuri kaza akwai kaza a wuri kaza akwai kaza sai dan yi shiru kadan za su fara dariya sai Allah ta'ala ya ɗauko masallacin ya aje a gaban ma'i sai ce damar shi akwai taga kaza akwai kaza hagun din shi akwai kaza ciki a wuri kaza akwai kaza sai da ya gama siffanta shi gaba ki daya sai guda ya ce amma fil wasfi faqad sadaqa yanda ya siffanta shi ya gaskiya ka ji wannan magana a siffanta wanda ya gaskiya ne ba wai kayi gaskiya ba a siffanta wanda gaskiya ne to shine Allah ta'ala yake ba su kuskure ka ba wannan kuma ita ce ka'idar gaskiya duk wanda ya rike ta Allah ne zai taimake shi kowa yake zai ga bayan ka wallahi ba wanda zai ga bayan ka kuma duk wanda yace zai kure kawai sai kure kawai in dai gaskiya ka rike za ka wahala fa a'a ba a rike gaskiya ba wahala ba za ka wahala za ka shiga kunci za ka yi kaza za ka yi kaza amma ka ji kunya wallahi Allah baya ka Allah ta'ala yace inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah yace mun yi alƙawarin sai mun taimaki annabawa mu da duk waɗanda suka yi imani da shi Allah ta'ala yace tun a nan duniya da kuma ranar da mutane za su tsaya a gaban Allah shine ranar kashi biya shi Allah yace wala yatunaka bi masalin wa za su zo ta zo ma da wata tambaya ta alubale ba illa ji'inaka bil haqqi fa ce sai mun zo maka da gaskiya wa ahsana tafsira da kuma fi kyawun bayani insha Allah Allah ta'ala ce su kafiran nan su ne allazina yusharuna ala wujuhihim waɗanda za a tayar da su a gobe kiyama ala wujuhihim akan fuskar su za a kama kawawan su a ja fuskar su a yi jahannama da su allazina yusharuna ala wujuhihim ila jahannam Allah ce ulaika sharrun makana wannan su ne mafi mafi zama sharrin matsayi makoma mafi muni ita ce irin tasu Allah ce wa ban sabila domin su ne su kasance akan bata hanyar da suke akai hanya ce ta bata a nan gidan duniya inji Allah ta'ala bismillah
ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا Allah ta'ala ya ce wa laqad atayna Musa al-kitaba tabbata mun baiwa annabi Musa littafi shine ni shine at-taura wa ja'alna ma'ahu akahu Harun wazira muka sanya dan uwan shi annabi Harun ya zamanto wazira shine mataimakin shi a da'awar da yake wa qulna zahaba muka ce da su ku tafi ku biyu da bi tasniya kenan ila al-qaumi allazina kadzabu bi ayatina zuwa ga mutanen da suka karyata ayoyinmu bi ma'ana fir'auna da jama'a shi Allah ta'ala ya ce bayan sun yi wa'azi daga ƙarshe dai aka ƙaryata su fadammarnahu sai Allah ya ce muka halakar da wa'annan mutane ta diniran matukar halakarwa annabi Musa alayhi salam da ɗan uwan shi annabi Harun Allah ta'ala da ya aika annabi Musa sai ya ce ya Allah a tura ɗan uwana annabi Harun ya zama shine annabi wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana ɗan uwana annabi Harun ya fi ni fasahar zance shi baya in'ina to sai Allah ta'ala ya alƙawarin inar ba zai janye mai ita da Allah ta'ala ya tura shi domin yayi ta bada uzuri ba uzuri na baya sai zo ba amma yana ga musu cewa akwai matsala Fir'auna yana daku da kuɗi yake neman shi ya kuma gashi zai je kyauta domin daga ci yana cewa wa qataltu menene nafsan fa akhafu an yaqtulu sannan lokacin da ya zo fir'auna ne ce da shi sai ya ce wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min al-kafirin qala sai ce fa'altuha idan wa ana min adh-dhalimin fa farartu minkum lamma khiftu fa wa'ada li rabbi hukma annabi Musa alayhi salam Allah ta'ala ya amsa mishi addu'o'i a jimin a jumla daya yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka katiran wa nazkuraka katiran innaka kunta bina basira qala sai Allah ya ce qad utita su'udaka ya Musa abu goma ya zana rabbi sharah li sadri ya Allah ka yalwata mun kirjina bimana in zama mai hakuri in an ga mu da baka zan iya jurewa domin asali kace wancan mutumin ma wani bakar magana ce aka gaya mishi sai mai bugo daya shi kuma karfin shi ba irin karfin mutum ɗaya bane fa kaza hu musa fa qada alayhi alwaqzu shine bugo bayan mutum ya hada ya tsodin shi da ya bige shi malamai suka ce kowane annabi da yana da karfin mutum bugo daya ya mishi sai ya rasu قال سيدي هذا من أمر الشيطان إنه عدو مضل مبين yace wannan daga cikin aikin shedan ne shedan ne ya rijaye ni na bikin ta har mutu lalle shedan makiyi ne to sai ya roki Allah cewa ya Allah ka yalwata gidjina rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ka sauke min al'amarina wa hal uqdatan min lisani abinda yake harshe na na kulli ya Allah ka warwaye shi waj'alni waziran min ahli ka sanya mini mataimaki a cikin dangina sai ce haruna akhi dan uwana annabi harun shi nike so ka sa ya zaman to tare da ni ushjud bi azli wa ashriku fi amri ya allah ka karfafe ni da shi sannan kuma ka taimaka mana idan muka zama biyu ne kai mu sabbihaka kaseeran wa nazkuraka kaseera mu ma tasbihi mai yawa sannan kuma mu ambace ka ambato mai yawa to tasbihi ba ambato bane ambato ne amma me yasa ya bambanta kai mu sabbihaka kaseeran wa nazkuraka kaseera malamai suka ce tasbihi yana da wani tasiri a rayuwar dan adam wanda sauran azkar ba su da shi tasbihi da kake ne yana sanya dan adam ya samu karfi na zuciya kai hatta da karfin jiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yash wato kenan fatima dan fatima ta isko annabi sallallahu alaihi wasallam an yaki an dawo an zo da ganima sai ta ce ya rasulullah ina so a bani khadima yar boyi boyi boyi da za ta rinka min aiki sai ta nuna wa annabi hannunta ga hannunta na har yayi kanta yarwa ya annabi saboda hidimin miji ana nika wannan da jusi hannunta yayi kanta ta ce ya rasulullah dubi hannuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mijin ke nema miki dan aiki ba kuma ta ce gashi an samu dama a bani annabi bai ce zan baki ba sai annabi ya bata abin da yafi wannan alheri sannan kuma ya zaman al'arme ki suna darasi gare ta da kuma al'umma ga baki ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je ki gida ta tafi gida sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya iske ta da ita da mijinta wa kenan sayyidina ali sai ya ce kin je kina neman in baki khadima boyi boyi ko baiwa da za ta rinka miki aiki ba zan sanar da ku abinda ya fi wannan alheri ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba da ita kadai yake ba fa da ni da kai ga baki daya da mu abun aiki annabi ce in kuka zo shimfidar ku za ku yi barci duk wanda zo shimfidar shi ne ce subhanallah su 33 walhamdulillah su 33 wallahu akbar su 34 nawa kenan dari to duk mutumin da ya lazimci wannan bi iznillahi jalla wa ala ba zai kafin ya bar duniya ba yanda za a ce ga wani ya zama kaya ba yiwa duk tsufan da yi Allah zai bar mai hankali shi duk tsufan da zai yi Allah ta'ala ba zai sa ya ragwaggwaɗe yadda zai rinka yi hutsari ko bayan gari bai sani ba wani babu shi bayan ladan da za ka samu sannan kuma Allah ta'ala zai ƙara ma ƙarfi a jikinka duk mai neman lafiya duk mutumin da ya lazanci wannan Allah ta'ala zai raba shi da cututtuka da dama ka samu bayanin da ibn qayyim yayi kalkashin wannan hadisi kuma ka jarraba da ya ƙini amma zuwa ramadan mai zuwa sai ka ba mu labari subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 kai wallahi ko mutum baya iya tashi yayi kiyamul layl duk mutumin da ya lazumci wannan sai Allah ya tayi shi tasbih yana da tasiri mai yawan gaske shi sai Allah ta'ala anan da ya tura annabi Musa alaihi salam dan uwan shi sai ki gaya musu cewa ku yawaita zikiri ku yawaita ambatona sai Allah ta'ala ya ce wala tan ya fi zikiri kada ku yi sakaci da ambatona tasbihi na in suna yi Allah ta'ala ya ba su kariya ki miki su akan fir'auna da ƙarshe Allah ta'ala ya halakar da fir'auna da wancan bai gayi wa cikin halakarwa yana amma halakarwa ce da ruwa wani ruwa kuma ruwan nil wasu malamai suka ce a baharul ahmar ne red sea na rush kenan ko da shi Allah ta'ala ya halakar da su Allah ta'ala ya halakar da su a cikin ruwa daga ƙarshe tsirta da banu Isra'ila anan da ƙarshen bayani Allah ya akan dukkanin wannan annabawa sai Allah ta'ala ya ce wa qauman nuh وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا Allah ya ce أليما wa qauman nuh ai uzkur qauman nuh amma ta musu labarin mutane annabi nuh lamma kazzabu rusula lokacin da suka ƙaryata manzanni azraqnahum Allah yake sai muka nutsar da su a cikin ruwa waja'alnahum lin-nasi aya muka sa su suka zama wa'azi ga mutane wa a'tadna liz-zalimin azaban alima Allah yake mun tanadi azaba mai radadi ga azzalimai a gobe kiyama annabi nuh alayhi salam mutanen shi yayi wa'azi tare da su ko ya musu wa'azi na shekara 950 amma anan sai Allah ce lamma kazzabu rusula lokacin da suka kayyata manzanni alhali annabi nuhu shine farkon manzo awwalur rusul kenan manzo dai suka kayyata amma kuma Allah ya ce sun kayyata manzanni me yasa domin duk wanda ya karyata manzo daya kamar ya karyata manzanni ne gabaki daya duk wanda ya karyata annabi daya kamar ya karyata dukkanin annabawa ne ina ba za mu fahimta shi yasa a addinin musulunci Allah ta'ala yake da faɗa cewa la nufarriqu baina ahadin min rusul ba ma bambanci tsakanin manzanni me ba ma bambanci ba ba ma fifici ba ba ma bambanci Dumana ba ma cewa ba mu yarda da wannan annabi ba mun yarda da wannan abin da muke cewa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine babba shine sama da kowa daga shi sai annabi Ibrahim daga shi sauran sauran guda biyar ulul azmi daga nan sai manzanni sannan kuma sai annabawa amma ba ma ƙaryata wani annabi mu ce bai yarda da shi ba ina ba za mu fahimta to shi Allah ta'ala yake annabi ɗaya suka tsare ta amma Allah ta'ala ya nuna maka wannan shi yasa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da Allah ya fifita ga akan sauran annabawa shine sun yi imani da dukkanin annabawa tun daga na farko har na ƙarshe sabani yahudu yahudu sun yarda daga annabi Adam alaihi salam da aka zo annabi Musa sai suka ce sun tsaya nan ba su yarda da sauran ba ba su yarda da annabi Isa ba ba su yarda da annabi Muhammad ba. sallallahu alaihi wasallam kiristoci da suka zo sai suka ce sun yarda da tun daga annabi adam a.s. da sauran annabawa sun yarda da annabi musa amma ba su yarda da annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan aka kira da suna bibil zaka ga cewa hadaka ce ta littattafai guda biyu wai al'adul qadim da kuma al'adul jadid ancient testament da kuma new testament su ne ake haɗewa sai a ce musu bibil wai tsohon alkawali da sabon alkawali kusan me tsohon alkawali a taura sabon alkawali shine injila wa'annan guda biyu su ne suke haduwa sai a kira su da suna biyu su ne abin da suka yi imani da su sauran littattafan ba su yarda da su ba amma sun yarda da annabawa sun yarda da annabi dawud amma ba su yarda da annabi muhammad ba ba su yarda da annabi isa alayhi salam ba su yahudi kenan amma su kiristoci suka ce sun yarda da annabi isa sun yarda da annabi musa amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ba su yarda da shi ba wani malami ya ce kamar mutum ne ya ce sallar azhar raka'a uku duk sun yau sai ta hudu sai ta lalace ina sauran akwai su babu su to haka abin da ya faru su shi yasa wani malami wani yake nema ya kure shi yace ku musulmi kuna da son kai sai kuke bayani akan al-musarat min alladhina utul kitaba min qablikum cewa masu kamun kai da mutunci cikin yahudawa da kuma kristoci musulunci ya halatta ma namiji musulmi ya aura amma kuma ku musulmi kuna cewa musulma bai halatta ta auri kowa ba sai musulmi anya ba ku yi son kai ba ku ku aura amma ba za a aura ku ba sai ce abin ba haka bane magana ce ta saraki da aka ce mu auri ahlul kitabi sune yahudi da nasara shari'a ta halatta aura kuma kuma ta fuka tun shekaran jiya mun yi bayani akan shari'in auren su ko mu mun yarda da annabi Musa ne su yahudu mutanen annabi Musa ne sun yarda da attaura mu mun yarda da attaura ko mun yarda da annabi Musa yardan mu da imanin mu da annabi Musa shi halatta mu da auren matarsu kristoci kuma sun ce sun yarda da injila injila littafin waye annabi Isa alaihi salam mun mun yarda da annabi isa mun yarda da littafin shi yasa wannan imani shine ba mu damar mu auri matayen amma ku da muka ce ba ku yarda ka ku auri matayen mu dan ba ku yarda da annabi muhammadu ba ku yarda da alqur'ani in kun yarda to ku zo mu aura mu magana ta kare su yarda a ba aura musu abin da ba zai yi ba kenan to shine Allah ta'ala ya ce wa qauma nuhin lamma kadzabu rusula azraqnahum Allah ya ce sai muka nitsar da su a cikin ruwa kissa ce mai tsawo amma sai Allah ta ɗauke ta a aya ɗaya ya ce waje Allahun linnasi aya muka sa su zamanto aya ga mutane me aya duk wanda ya biyo baya yana da labarin annabi nuhu alaihi salam yaya mutanensa suka yi yaya Allah ya da su shine waje Allahun linnasi aya Abdullahi ɗan Abbas ya ce Allah ta'ala cikin hikimarsa sai da ya bar jirgin annabi nuhu alaihi salam a busan dutse wasu daga cikin wannan al'umma sun ga burbushin wannan dutse wannan jirgin jirgi ne Allah ne ya koya mishi ya za a jirgin a garinsu babu jirgin ruwa ba kogi ba wanda ya taɓa yin jirgi amma shi annabi nuhu shi ya fara jirgi jirgin na Allah ya ce nemo katako ya nemo kusa ya zo ya haɗa nan wurin ya buga Allah ne ya koya mishi daga ƙarshe Allah ya ce wa hamallahu ala zati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jaza'an liman kana kufir annabi nuhu alayhi salam yana jirgin ruwa suka ga abin yayi kyau suka ce kai wannan wa'azin ma da kake kana ce abota wa Allah ashe kwararren kafinta ne kai da gado da da kujeru ma kake yi ai da hima shine yace in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharu in kuna muna izgili mu ma za mu muku izgili wata rana ranar da abin kuma yazo shine kawai labari Allah ta'ala bai wa annabi nuhu jirgi ne aka yi na musamman wa yasna'ul fulka Allah yake wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sai me yace sakhiru min jama'ar mutanen shi suka wuce sai su rinka mishi izini jirgi mai hawa ƙasa aka sa macizai da kuma abubuwan da suke cutarwa sama aka kawo dabbobi waɗanda ba su haduwa wuri ɗaya ba za ka iya hada kura da zaki da akuya wuri ɗaya ba ƙasa namun daji sama na me yake suna bayyimatul al'am ne da kuma su barayi da sauransu raƙumi da sauransu can sama kuma ɗan adam duk wani abu da ka sani da kake gani a duniya a yau sai da Allah ta'ala ya umarci annabi nu ya ɗauki mace da mishi ya sanya a cikin jirgin ruwan nan ruwa yana bulla dole labarin shi ya bayyana in abu ya zama abin mamaki wata mata ce tana tuya daga ƙalƙashin murhunta sai ruwa ya fito sai ta ga wuta ta mutu tana filfitawa ta ga dai alamun wuta ta makari da ta duwa sai ta ga ruwa wannan kuma daga ina labari ya zo sai annabi nuhu alaihi salam ya kira masu imani yace kowa ya ana hawan jirgin nan kafin ruwan ya zo ana nan sai sama ta dinki hadari ya taso yayi baki kirin ruwan nan ba fara ba sai da dukkanin masu imani suka hau jirgin ruwa dukkanin halittar da Allah ya umarci annabi nuhu alaihi salam ya dora su sai da Allah ta'ala ya sa sun shiga cikin jirgin ruwa Allah ta'ala ya ce fa fatahna abwaab as-sama'i bima'in muhammad ya ce wa fajjanar arda uyunan falfat alma'u ala amrin al'udir sama ta rika zubar da ruwa kamar bakin kwariya ruwa daga ƙasa gashi na ukula yana fita sama yanzu ana nan tun wannan gidan ruwa ya cika ya cika anguwa ya cika gari sannan kuma ga ruwa yana tafiya idan ruwa ya kai ruwa ai sai daga jirgin ruwan jirgin ruwan ne ya tashi annabi nuhu alaihi salam bai iya tukin jirgin ruwa ya za a yi Allah ya ce wa qalar kabu fiha bismillahi majriha wa musaha ga ya mu mutanen ku ku hau da sunan Allah kuma kai ma in kana bukatar jirgin ya tafiya abinda zaka ce bismillah majriha shi ai majraha tafiya in ana bukatar jirgin ya ruwa ya tafiya bismillah za ci daga ya bismillah in aka isko wani dutse gashi nan ka aikaro da shi in ana bukatar ai bismillah yayi dama bismillah zai ce sai jirgin ya dama in ana buƙatar aikuna abu bismillah za a yi sai jirgin yayi domin dama jirgin da izinin Allah yake tafiya wa qalar kamu fiha bismillah majriha wa mursaha ana tafiya annabi nuhu ya ga dan shi yace da shi ya kai dana ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin ya kai dana ayo jirgin ruwan nan tare da mu kada zama tare da kafirai dan za ku halaka qala sai yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma da can wani jirgin ruwa zan hau ya'simuni min al-ma zai kare ni daga ruwa kala sai ce la asimar yau min amrillahi illa marrahim ba ba malafa ba mafuta ba tsira daga al'amarin nan na Allah illa man rahim sai wanda Allah ya ji kanshi wanda ko Allah ya ji kanshi yana cikin jirgin ruwan ana wannan magana hayo yana ta ga wancan dutsen shi za hau yana ta in in hayo dai Allah ya ce wahala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin kawai sai igiyar ruwa ta zo ta shiga tsakankanin su shi uban ya daina ganin dan dan ba ya daina ganin uban daga ƙarshe tausayi irin na ɗa da uba annabi nuhu bayan an tsira duniya Allah ya shafe ruwa gabaki daya ba wani abu sai da ruwa gaba da shi hatta daga cikin wasu daga cikin malaman tarihi suka ce ruwan nan da ya zo har sai da ya kere Ka'aba kuma tsayuwar da aka yi shine yasa ita Ka'aba kanta ta rushe a wannan lokaci domin asali ana magana wanda ya gina Ka'aba mala'iku suka gina Ka'aba ba annabi Ibrahim ba kuma akwai ayoyi da suke goyon bayan haka domin Allah ta'ala cewa wa iz bawwa'na li ibrahim makanan baiti lokacin da muka nuna wa annabi ibrahim inda gidan yake kuma sai zo yace wa iz yarfau ibrahim alqawa'ida min albayti lokacin da annabi ibrahim yake daga foundation kira akwai foundation din aure shi ƙarin gini ne yake to waye foundation din sune marayi Allah ce inna awwala baitin wudi alin-nasi lalladhi bi bakkata mubaraka farkon gini da aka yi abu san doron ƙasa alhali annabi nuhu da ya zo a ya isko gini annabi adam da ya zo a duniya shi ma gidi haka da isko ta to wane ne fara yin gini Allah ta'ala ce annabi bi bakkata mubaraka ginin nan da yake makka mai albarka shine wannan wannan ruwan da ya zo kowa ya mutu an gama Allah ta'ala sai ya ce ma ƙasa ana buƙatar annabi nuhu da sauran jama'a su sauka su rayu qila ya ardu bla'i معك ويا سماء أقلئي وغيد الماء وقضي الأمر سي الله يتمي واستوت على الجود aka ce ma ƙasa ta haɗe ruwa sama ta tsaya cak ta tsaya to ruwan da ya zo daga sama ba zai koma ba wakila ya ardubla imaki ya ke ƙasa ki janye ruwanki ruwan da ya taru a kanki ƙasa ta shanye gaba ɗaya inda da ruwa yake nan aka tsaya Allah ta'ala ya ce wa kudiyal amru aka gama da al'amari wasta wata alal judi sai wannan jirgin ruwan ya tabbata akan judi wani dutse ne ka duba duwatsu ga baki daya wai ruwa yana janyewa jirgin ruwan nan yana yin kasa yana yin kasa sai ya tabbata akan dutse domin a nuna ma ba wani dutse a duniya face sai da ruwan ya kere shi sai da ya zama duniya flat ko ina ka gani ba ruwa ne kawai da ruwan yana janyewa kasa tana shanyewa jirgin da ya tsaya cak ashe akan dutse ne ya tsaya ashe ruwa ya daga shi ya wuce duwatsun duniya da rafiyan su to shine Allah ta'ala ce wa qauma nuhin lamma kadabu rusula azraqnahu wa ja'alnahum lin-nasi aya wa a'tanna lizalimin azaban alim Allah sarki tausayi na da uba annabi nuhu Allah ya mishi alƙawarin cewa zai tseratar da shi da iyalansa sai ce ma Allah inna bani ahli wa anna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakim ya Allah ta'ala ɗana yana cikin iyalaina kuma alƙawarinka gaskiya ne ya Allah kuma ga ɗana ya halaka ya Allah kana sai Allah ta'ala yake gaya wa annabi nuhu yace innahu laysa min ahlika wannan baya daga cikin iyalanka da ne alƙawarin zai tsiratar da su me yasa innahu amalu ghairu salih a wata kira innahu amila ghairu salih ya aikata abin da bai dace ba bi ma'ana aikin shi ba na kwarai bane ba mai tsira sai wanda zai da aiki na kwarai amma Allah ta'ala ya ce ina gargadin ka kada ka ƙara irin wannan tambayar dan kaka zamanto daga cikin jahili muhammadu shahidi anan Allah ta'ala yake mun sanya mutanen annabi dun su zamanto wa'azi su zamanto aya ga mutane wa a'tadna bi zalimina azaban alim bismillah wa adam wa adam wa samud wa ashabar ras wa qurunan baina dhalika kathira وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا الله تعالى يقول وآدم كتنا مسلمين آدم وثمود لكم مسلمين ثمود آدم وسنة متعنى النبي هود عليه السلام ثمود سنة متعنى النبي صالح عليه السلام وأصحاب الرس الله تعالى يقول كباس لابان متعنى نند سكي زولا أباكي ريجيا بمعنى أقلنسوا أفوت ريجيا سنة wa qurunan bayna zalika kathira da kuma karni da dama bimana al'ummomi da dama wadanda suka rayu tsakankanin adawa da samudawa Allah ya ce wa kullan darabna lahul amsal dukkanin al'ummomin nan mun buga musu misalai iri daban-daban da zai sa su biyo su bi Allah amma dukkanin su sai suka kare ta Allah Allah ya ce kuma mu kuma wa kullan tabbarna tatbira dukkanin su sai da muka halaka da su dukkanin su sai da Allah ya buga musu misali da za su bi Allah kuma dukkanin sai da suka karyata Allah kuma dukkanin su sai da Allah halakar da su ba wata al'umma farce sai da Allah ya aika mata manzo Allah ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nabi a wata aya ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa shanibu tagut ba wata al'umma face sai da Allah ya aika musu mai gargadi kuma duk al'umma da ta ƙaryata manzanta sai da Allah ta'ala ya halaka da su ba wanda suka taɓa ƙaryata Allah ko manzansa suka tsira sai Allah ta'ala ya ce wa kullum tabbarna tatbira dukkanin su sai da muka halaka da su inji Allah ta'ala wala kada ta haka ne an nuna lokaci yayi ana ya kamata mu tsaya domin mu amsa in tambayi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ba mu da abinda kuskure Allah mu sarki ya fi wannan وعليكم السلام liman yake sallah a cikin suratul fathi a ƙarshen sura sai karanta aya muhammadun rasulullah to shi ne kita ya zama wajibi ma musu masu ce sallallahu alaihi wasallam eh ya zama wajibi sannan ya ce a bayyane za su faɗa ko a asirci a bayyane za su faɗa in dai aka kara ana karatun alkur'ani shi annabi sallallahu alaihi wasallam in dai aka kama sunan shi ko ana cikin sallah ne sai a mushi salati sallallahu alaihi wasallam da haka ana cikin sallah liman ya karanta ma kana muhammadun sai a ce sallallahu alaihi wasallam muhammadun rasulullah sai a ce sallallahu alaihi wasallam shi shi ne yake karantawa shi ba zai salatin ba ma'muru za su kenan liman ya zo muhammadun rasulullah sai ci gaba da karatu wallazi na ma'ahu a shidda shi ba zai tsaya ke sallallahu alaihi wasallam amma su ma mu za su yi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-bakhil wanda yafi kowa ruwa man zukirtu inda wanda aka ambace ni a wurin shi falan yusalli alaihi bi min salati bismillah mutum yana kiyamun laili shi kare a gida ya kare wata sura zai shiga wata sura sai ya yi bismillah zai yi bismillah amma a sauci ake yin bismillah misali a ce ka kare suratul muzammil za ka shiga mudassir kana zuwa ƙarshe sai ka ɗan yi shiru sai ka yi bismillah rahman rahim a asirce abin da za a ji shine farkon sura ya ayyuhal mudassir kun fa anzir shi kenan sai sawa'an liman ne yake jagorancin mutane sallah ko kai ne kake sallah kai daya duka da hukunci su daya wallahi ba liman da yake jan mutane sallah da kira'a ta warshi za a bi shi sallah ana bi shi sallah ba ita ma riwaya ce da Allah ta'ala ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da warshi da hafsu da sauransu abinda dai kawai ake bukata shine ya iya karatu akwai tajwidi da mutane ɗauka suka warshi ba mata tajwidi babu wata riwaya da bayawa tajwidi Allah fa mutum ne idan ya bi kamshin turare tari yana damu shi to in ya zo yana magana cikin mutane ke ango in ya zo masallaci wasu kuma sun sha turare yana iya yi baki da hancin shi ya sallah kamar sanya babati yana iya larura ce babu laifi wai mutum ne baya da lafiya sai likita ya ce mishi kai ya azumi kuma shi baya da abin da zai ciyar a madadin wannan idan cuta ce wadda ba a warkewa in likita ya ce ka kai azumi shi ne za ka ciyar amma idan cuta ce da ake tsammanin za a warke treatment ne kake yi to wannan ba ciyarwa za ka yi ba ci gaba da za ka yi shan magani bayan ka warke ka rama azumi wannan shi ne hukunci to wai sai wani ya kawo musu buhu hatsi sai aka da shi da baban shi aka ba ma baban aka ce su raba da shi da ɗan shi wanda baya da lahiya sai baban bai bashi ba mai hukunci wannan baban ya yi daidai kuma Allah kara mishi lafiya mutane suna wasa da iyaye annabi ya ce an wa maluka da abika in ma shi ne ya so zai ciyar ƙin baban ya ce ina da bukata ya doka ya ci shi ya so ba wai wani ta musu kyauta ba baban bai laifi ba wani sa a musulunci yanzu in dakara da sifar mashi alimentation da tafi kowace girma ka tara ta gaba ɗaya in baban ka ya zo da yan akwai kura mutum zai ji da kayan shagon nan abin da ke wajibi a kanka shine ka kama rai a sa wallahi ya kai kama mishi za ka yi a sa ya ɗauki kayan shi an tawa maluka da abinka da kai da dukiyarka na babanka ne haka annabi ce dan yanzu ka zo da mota ka shikenan sai babanka sai da ya ce ina ka tabin suke gashi ya ce ba ni kuɗi ya sai da ma wani shikenan sai ka ce baba Allah sa albarka kai wallahi ko gidan da kake zaune da iyalin ka babanka ya ce ka huta je ka kama haya a sanadiyar wannan gidan da ya hudda ka sai Allah baka da lafiya uba ai kuskure ne mutum rinka cewa mai hukuncin wannan uba me ya kamata ni in yi a yanzu shine kawai magana shine magana me ya kamata ni in yi amma ba magana ma'aifi ya yi kaza da dukiya dan shi ko ya umarci dan shi ko na abu kan haka in ya yi umarni da abin da ke sabon Allah ne ko ba cewa yi zo ka sha giya ba sabon Allah kidan ba kar ka sha amma ka kuyi rigima da shi ita ba shi hakuri kar ka saba wa Allah ba ka kai bakar magana annabi ibrahim baban shi cewa ya zo ka bauta gunki ya ƙi bauta gunki baban ya ce ya kore shi amma duk da haka hakuri ya bashi qala salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya tambaya ta kashe Tarawih da kiyamun laili hukuncin su daya a addinin musulunci sannan kuma a yanzu yanda muke yin su falalar su daya domin bambancin da ke da shi ne yi a farkon dare da kuma ƙarshen dare to a yanzu ko masu yin ƙiyamun laili ba kowa bane yake kawo ƙarshen dare ina ba zan fahimta amma dukkanin su da ƙiyamun laili da tarawih dukkanin su hukuncin su ɗaya a shari'a musulunci adadin da suka koni dai ina ba zan fahimta dan bambancin da za a iya cewa shine wannan an samu shiga ƙarshen dare lokacin da ya fi kowane falala a ciki ina ba zan fahimta to amma ko a shari'a musulunci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar yana kiyamun ne karshen dare sai na uwar kuma shi ya kwanta bai cika tashi ba sai ya farkon dare annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai ta kama tabbas wacce kuma aka ce ya kama mafi falala da mai tabbata mafi falala ne eh a daga yanke hukunci wanda ya dace da mutum asali idan akwai wata matsala a yi a farkon dare shi ya fi dacewa saboda gudun matsala amma in babu ita a yi ƙarshen dare domin dacewa da ƙarshen dare shine falala kawai ina ba za mu fahimta amma dukkanin su hukunci su ɗaya da sufa su ɗaya gaba gida wallahu a'lam a madadin ku da kuma mu da muke nan akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa wanda ko da lokacin muke karatu a nan za ku gan shi cikin masu halarta karatun nan shine Alhaji Safwan Allah ya wa baban shi rasuwa jiya da daddare shi yasa ba ku gan shi ba nan ya tafi muna fatan Allah ta'ala ya ji gamsu da gafara da dukkanin ƴan uwa musulmi da suka riga mu Allah ya gafarta musu muna fatan Allah ya masa rahama Allah ya sanya aljanna ce mako masa Allah ta'ala ya albarkaci zuriyar ne mai rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afwa min dina allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afwa min dina allahumma sin atubatana fil umuri kulliha wa ajina min khizyi ad-dunya wa azab al-akhirah barasa lafiya da cikin Allah ka ba su lafiya akwai da suka gama su Allah ka yafe musu idan su mu tazo su cika imani ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kunciyar hankali da lamana mai albarka wannan ka samu sashen musulmi ga baki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin